لي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 21 ga wata na shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 21 watan biyar miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 24 a cikin littafin al-aqidatu as-safariniyya mun tsaya daidai ƙarshen fasali da malam yayi na fi karamatil auliya bayani akan abin da ya shafi karamomi na waliyai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya gudanar da wani abu a hannunsu bayani ya riga ya gabata ba sharaɗi ba ne ba na cewa kai waliyi ne zamanto dole sai akwai wata karama a hannunka za ka iya zamantowa waliyin Allah ɗan gidan gaba amma kuma babu wata karama da ta gudana a hannunka kamar yadda ya tabbata tare da abubakar siddiq Allah ta yarda gare shi a daidai lokacin da kuma an samu wasu daga cikin magabata waɗanda Allah ya gudanar da wasu abubuwa tare da su idan ka ce karama shine amrun khaliqun lil alam fa idza jara ala yadi nabiyyin min al anbiya fa hadhihi tusamma mu'jiza وإذا جرى على إنسان عادي إن يقدان أحن النبي سيأتي معجزة إن كما أكان حن ونمتن إلى محاكا wani abu ya zo ya faru da shi wanda abin da ba a saba ganin irin shi ba sake lashi da suna karama kenan abu ne wanda yake tabbatacce addini kuma ya san da shi sai dai da yawa za ka ga wasu lokuta mutane suna ƙaryen karama da sunan cewa shi ɗin na daban ne ko kuma a shi na musamman ne ko kuma a shi yana ga cewa wannan karamomin da zai bayyana cewa yana da shi ne abin da zai sa ya zama mutane sun yi ikbal a kan shi yani mutane sun huskanto shi suna ga girman shi suna ga kiman shi suna ga cewa shi ɗin na daban ne a cikin al'umma to duk lokacin da ya zama kuma mutum ne malami ne haka adi ko kuma ya rika ganin cewa ma shi kin ya zo daga zuriya kaza ya rika ga cewa waɗannan ababen su ne abubuwan da za su kuzuzuta shi su cicciga shi a rika ga cewa shi da daban ne to duk mutumin da ya zama to haka yake lissafi ya rushe kanshi saboda ya zama kana da karama ya zama to baka da karama kai dai alaƙa tsakaninka da Allah subhanahu wataala ka yi ƙoƙari matuƙa ta zamanto alaƙa ce kyakkyawa Allah subhanahu wata'ala ba mu dacewa yau za mu tashi babi ko kuma fasali da mala yake cewa faslun fil mufadalati bainal mala'ikati wal bashar wannan fasali ne wanda zai mana bayani akan al mufadala fifiko tsakanin mala'iku da iyan adam waye wani to magana akan wannan matsala matsala ce daga cikin masail na aqida malike cewa anan al-mufadalatu baina salihil bashari wal malaika me yafi ko tsakanin managarci a cikin mutane da shi da malaika sai malike mas'alatun sufiyatun laysa tahtaha ta'ib mas'ala ce wadda su da yawa sufaye suke kawo ta malicin laisa tahtaha ba'irin babu wani bukatan cewa dole sai ka dami kanka ka gane tsakanin dan adam da mala'ika wahi wani saboda ba wani abu na addini da zaka zakulo shi daga cikin wannan matsala malice wa makanan ulama'u ya zukuru na hafi kutubil aƙa'idi fi ma'alam salihun fauzan ke cewa kuma ban san malaman aƙida ba suna yawaita ko kuma suna ambata wannan matsalar a cikin abin da na sani a cikin littafai walakin nan nazimu ghafarallahu lahu sai da shi malam da yayi wanda ya rubuta wannan littafi imamu safarini zakaraha ya ambato ta mal yace wa illa fahiya mas'alatun ghayra zata ahammiyatin sai dai mas'ala ce wadda ba wani muhimmanci gare ta ba amma malam ya kawo ta kuma karatu ya zo kanta kenan dole ba tsallake za a yi ba magana za a kanta kuma a wuce da haka mal yace wan nasu fiha ala thalathati aqwal akan wannan mas'ala ta al-mufadala baina salihil bashari wal mala'ika mutane su kasu kashi uku ta bangaren abin da ya shahi wujhatun nazar ko kuma maganganu da akai al-qawlul awwal magana ta farko annal mala'ikata afdalu min salihil bashar akwai suka ce a mala'iku sun yi managarci a cikin a cikin a cikin diyan adam kenan mala'iku sun yi magana ta biyu anna salihal bashar afdalu min al-mala'ika cewa nagarcacce a cikin ɗiyan adam ya yi fifiko sama da mala'ika mali cewa kullu ƙaunin lahu a dillatuhu kuma kowane magana da aka tsakanin guda biyun na ko dalilai da aka ambata a nan sannan kuma ƙar zakara ha a shari'u a dilla fi kulli kulli fariƙin magana ta uku ita ce a tawakufu ne a tawakufu shi ne a yi tiris a tsaya wa adamin duhuli fi haza wa haza huwal haƙ imana kakka shagaltar da kanka da neman cewa tsakanin mala'ika da ɗan adam wahi wani malai ce wannan tawakko ka tsaya a kan haka mana kakka shiga cikin matsalar malai ce wannan shi ne abin da ke gaskiya ya ƙara da cewa ƙar zakara shari'u ƙahawiyyati hazihil matsala wa rajja halƙaunar akhir malamsa kitabu ƙahawiyya malamin da ya sharhinta shi ma ya zo da wannan matsala sannan kuma sai ya rinjayar da magana na ƙarshe shi ya yi shi ne ne a tawakuf malai cewa huwa tawakufu wa mimman tawakafa fiha daga cikin malamai magabata waɗanda suka yi tawakufi suka yi tiris a kan wannan matsala akwai abu hanifa ta rahimahullahu ta'ala da shi da wasu da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi malai ce da aka fala da'iya lidduhuli fi hadhihi mas'ala ba wani bukatuwa akan cewa sai an yi nutsu a cikin wannan matsala ya ce li annaha la ta'ila tahtaha wallahu a'lam malam yake cewa a harkon waɗannan abiyat ya ce wa inda na tafdilu a'yanil bashar ala malaki rabbina kamashtaha wa inda na in ji malam wallafin lita yake can mu a wurinmu tafdilu a'yanil bashari fifita wasu ɗaiɗaiku daga cikin ɗiyan adam ala malaki rabbina akan mala'ikun ubangijin kenan anan malam ya tayi akan magana wace magana ta farko ko ta tsakiya ko ta ƙarshe eh ta biyu ta biyu sune suka ce anna salih albashar afdal min almala'ika managarci daga cikin mutane yahi daraja sama da mala'ika kenan malam ya tayi akan wannan tunanin kuma sannan akwai dalili akan haka nan sai malike cewa qala man qala siwa hadha iftara wa qad ta'adda fil maqali wajtara qala malike cewa man qala siwa hadha duk wanda ya faɗo ta magana wadda ba wannan ba wace magana ce cewa wa indana tafdilu a'yanil bashari ala malaki rabbina kama shtahar duk wanda ya faɗo ta magana wadda ba wannan ba malai ce iftara ya kiri ƙarya waƙad ta'adda ya ƙetare iyaka fil maƙali a cikin maganar shi da yayi washtara kuma ya jayo wa kanshi abinda ba daidai ba kenan yayi jur'a yayi bajinta wajen faɗa abinda ba haka nan ba kenan ba wata bajinta ba ce to wannan shine abinda malam ya ambata anan malam salihul fawzan yake cewa man ankara tafdil a'yanil bashar 'ala al mala'ikati faqad iftara هكذا يقول النازم والمسألة الواقع أن تركها أحسن مالك ita wannan mas'ala barin ta shine mafi alheri akan cece kuce da nutsu akai sannan kowace mas'ala daga cikin mas'alun ko kuma magana daga cikin maganganun wanda suka faɗe ta akwai dalilan da suka dogara akan shi to wannan shine bayanin da malam ya ka anan baiti ne guda biyu karkashin wannan wa indana tafdilu a'yanil bashar a wurin fifita wasu ɗaiɗaiku daga cikin ɗiyan adam ana fifita su ala malaki rabbina kamar shtahar akan mala'iku na ubangijinmu kamar yadda ya shahara qala man qala siwa za man qala man qala siwa hadhaftara yake cewa duk wanda ya faɗi wata magana wanda ba wannan ba haƙiƙa ya kirkariya wa qad ta'adda fil maqali ya wuce gona da iri yayi ta'addanci a cikin magana washtara sannan kuma Allah ya yi zura a cikin abin da ba wani dalili akai malici albabu salisu babi na shida fi zikril imamati wa muta'allaqatiha babi da zai yi magana akan al'imamati jagoranci wa muta'allaqatiha sannan kuma da abubuwan da suke da alaƙa da jagoranci idan ka ce al'imamu ko kuma al'imamatu jagora jagora da addini ya sani huwa lalzi ya jima baina al'umuru duniyawiyya wal'ukurawiyya shi ne wanda yake haɗa wa mutane tsakanin al'amarin duniya da al'amarin lahira wanda shi ne shugaba da addini ya sani haka annabi muhammad sallallahu alaihi ya jagoranci al'umma shi ne limamin masallaci kuma allau shi ne shugaba na ƙulla alaƙoƙi tsakanin garin madina da sauran ƙasashen da suke kewayenta shi ne jagora na yaƙi shi ne jagora na duk wani abin da za a ƙarƙashin wannan to shi ne shugaba a ɓangaren addini a ɓangaren rayuwa duka shi kaɗai to wannan shi ake cewa al'imamatu malai ke cewa al'uradu biha kiyanatul musulmina jagorantar musulmai wata walli shu'unahum da jibintar lamarinsu malai ce fal'imamu huwa al'amiru lalli tal'aƙidu lahul imama idan ka ce al'amiru ko al'imamu shugaba shi ne mutumin da tan'aƙiru lahul imama wanda aka ɗauki jagorancin kacokan aka meka mushi wa yi ƙulakul imamu wa yuradu bihi alƙudwa ana faɗin lafazi na al'imamu sannan kuma ana nihi da shi jagora alƙudwa jagora ke nan da al'umma suke kallon su shi da suna shugabansu kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ce zan sanya ka jagora abun koyi game da mutane ay qudwatan linnas ay abun koyi ga mutane malice wa hadal babu a cikin shari'i yace muhimmun wannan babi a karan kanshi babi ne mai muhimmanci yadhkuruhu ulama malamai suna ambata wannan babi fi kutubil aqaid a cikin littafin aqida li'annahu babun muhimmun lima hasala fihi saboda babi ne mai mahimmanci don abin da yake faruwa a cikin shi min alfiraqi dallati min mukhalafatin game da al'ummomin da suke suka bace to suna bujirewa jagoranci suna bujirewa shugabanci wanda kuma a nan an karanta a cikin littafin al-masail jahiliya ko masail jahiliya na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab cewa su a wajen mutanen jahiliya bijirewa shugaba ko hutu na hutu da shi suna ɗauka a matsayin kamar wata jarumta ce da haka hatta abu sufiyar a lokacin kawai wakili ne na ƙurai shawa shi ne shugaba amma dai kusan wakili ne kawai misali ana so a tattauna da garin makka da wani sai a tura shi a matsayin wakilin da zai wakilci mutanen garin da haka suna ga jagoranci ba wani kayan gabas ba ne ba malikin alkhawariji wa ba'dil mu'tazila alladhina lahum ara shadda da sauran makamantansu yace walamma kana an-nasu bi tabi'atihim la ya'ishuna illa mujtami'in abu ne sananne cewa mutane ba sa iya rayuwa dole sai sun haɗu waje guda kaga haɗuwa waje guda to wannan shi kuma yana yana tabbatar da dole a samu jagora a dora saboda in ba haka ba mi zai biyo baya rudani da hayaniya لأن الاجتماع من طبيعة البشر سبودا حقوان إيانا نتكين نبيار دان أدم داك فلا يصلح أن يعيشوا فرادا با يندز أي دان أدم يزوي رايو كوا رايو شكتي kace kai ka kama bangare kaza wani ya kama bangare kaza wannan ba zai yi ba abu ne sananne cewa dan adam al insanu shi dan adam a karan kanshi to Allah ya halicce shi da dabi'anci na cewa dole zai haɗu ya rayu a waje guda shine wanda yake cewa annasu lin nasi min badwi wa hadiratin ba'dhum li ba'd wa illam yash'uru khadamu mutane shashin su da shashi ɗan birni da ɗan ƙauye wasu a birni wasu a ƙauye to waɗannan mutanen ko da ba su sani ba suna ma juna su hidima ne kai dan birni akwai abin da kake bukata a wajen dan ƙauye dole kana bukatar kaza dole kana bukatar kaza dole kana bukatar kaza kana kombo za ka kai kasuwar da ake sai da kayan ganye ko ba ka ba wannan kayan ganyen daga ina hutu daga ƙauye ya hutu yawwa sannan kuma shi ma ɗan ƙauyen zai zo birni shi ma akwai abin da ke bukata a nan wannan shine rayuwa to idan ya zamanto rayuwa za ta zamanto akan haka nan walamma kana min tabi'atil bashari kuma ya zamanto ɗabi'ar ɗan adam akwai ta'addanci shashin su akan shashin zalunci shashin su akan shashin kenan sara la budda min imamin yaqumu bil amr kenan dole sai an zo an kafa wani a matsayin jagoran da zai jagoranci al'umma shine wani yake cewa la yasluhu nasu fawda la sarata lahu bayan da zai mutane su rayu a tarwatse babu wani abin da yake hada su yace wala sarata idza juhaluhum sadu babu wani haduwan kai ko kuma zaman lahiya idan zaman to jahilan su ne suke musu mulki ko kuma suke jagorantar su wani yake cewa laulal a'immatu in ba dan jagorori ba lam ta'mal lana subulun da babu wata hanyar da za a samu nutsuwa ka kama hanya daga nan ka yi bulaguro da sai wa cikin wannan ƙasar baka tsoron komi da izinin Allah ba wani abin da zai zai faru to jagoranci iya da muhimmanci kwarai da gaske a cikin addinin musulunci kamar yadda za mu zo mu ga yaya ake zaɓen shugaba sannan kuma meye abubuwan suke da alaƙa da abin da ya shafi wannan jagoranci malik ya cewa wala ghina li ummatil islami fi kulli asrin kana an imami wala gina li ummatil islami babu wadatuwa ga al'ummar musulmi a ce sun wadatu fi kulli asirin a kowane zamani yake cewa kana ya kasance an imamin game da wani wanda yake jagora ne babu randa za a zo a ce ai an wadatu ba a bukatar jagora saboda an ci gaba an yi wasu na'urar da su za su rika gidan mutane ana kula da komai su a dole sai an samu alsuyin shugabanni saboda in ba dan wannan ba wani ba zai kwanta a gidan shi ya barci ba kuma yanda dan adam yake da ta'addanci da son yayi zalunci kaga akan ana tafama ana kiyayewa ana wane ne ba kaga abu yanda yake faruwa malike cewa yadhubbu anha an kulli dhi juhudin wa ya'tani bil ghazwi wal hudud sannan wannan jagoran yadhubbu anha shi zai ba al'ummar nan kariya aikin shugaba ya ba su kariya a yake cewa kulla zi juhudin ya kare su daga dukkan wani kahuri mai jayayya da dokokin Allah saboda shi a tsarin addini aka ce shugabanci abu na farko da ake dubawa shine shugaba ya kula muku da addini ya kula muku da addini ku saboda shine awwalu wajibin shine abu na farko tilas akan mutane ba magana wani abin da shahi hanyoyin sama ba hanyoyin ƙasa abin da shahi gona abin da shahi wane ne wani duk ɗan ta yi daɗi ne asali addini ake kula da shi in addinin mutane ya gyaru sai a riƙa hirar duniya amma idan zaman to addininka bai gyaru ba wataƙila ma kana ga wasu daga cikin dokokin da ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta kana ga kamar wani karan tsaye ne akwai waɗanda wallahi dokokin nan na addini haushinsu suke ji wani yake ba da labarin da suka tattauna da wani daga cikin hijabi ne bai so shi so yake mata su mutu haka nan saboda su ne wanda Allah ke ba da labarinsu wanda akwai rishin lahiya na shegartaka da fasikanci a cikin zukatansu duk macen da ya gani so yake ga siffanta yanayinta ya daki yana faɗa ya taɗa hankali yana aibanta waɗanda suke sanya hijabin nan a lokacin shi dan wake can ya tashi ya kawo shi irin bayanan da suke cikin alkur'ani mai girma akan wajibcin haka kuma shi kadai ne abin da zai sa al'umma ta zauna lafiya kasashen da suka ci gaba suka yi wane ne ga matan ba ga ina matsayin su yake ba su da wani matsayi banda tozarci da kaskanci da walakantarwa ba abin da ake musu wannan wani abu ne sananne ma'alumu min alhayati bi darura duk wanda yake rayuwa kamata ya san haka to yi zo mashi wannan bayanin gaba ɗaya ce a su kaga irin wannan mutuma da irin yadda yake nuna kai bakin cikin shi game da an zo an sa wasu dokoki sun takura wa mutane duk mutumin da zai yi irin wannan tunani kaga yana yubugidu yana yana yana kushi da wani abin da Allah sabkar idan ya san abin da yake ya bar musulunci jumlatan wa tafsila ya bar musulunci duk wanda za a karanta wata ayar ƙur'ani ko hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji cewa wannan abun bai yi ba bai ji daɗin shi ba kuna makamancin wannan to wallahi wannan mutumin ya kafarta saboda iya daga cikin nawaqidul islam abin da yake warware musulunci mutum yayi fushi da wani abin da Allah ya sabkar to dole a samu jagora jagora kuma abu na farko da zai kula mutane shi da addinin su saboda babu wani abin da yake da kima sama da wannan addinin yadhubbu anha kulli dhi juhudin ya kare su daga dukkan wani mutum ma'abocin kafirci da jayayya ga dokokin Allah subhanahu wataala wannan aikin shugaba ne kuma duk wanda Allah shugabantar da shi abu na farko da Allah zai tambaye ka akan al'umman da ya jagorantar maka mi kai akan abin da ya shafi addinin su me zaka ce wa Allah kaga mas'ala ce mai hatsari ga rayuwar nan kuma yadda take faruwa yau kana nan gobe baka nan kuma zaka tafi zuwa ga abin da yake gaskiya ne idan ka je me zaka ce wa Allah subhanahu wataala tsari kaza ka kare tsari kaza ka kare tsari kaza ka kare to ina tsarin Allah subhanahu wataala wace irin gudunmuwa ka bada eh an ji bakka iya yin 100 bisa 100 to wace irin gyaran huska ka kawo irin abin da zaka iya kai ko baka yi ba kuma Allah yana jinka yana ganinka ya san abin da kake aikatawa idan ka kyautata kanka ka kyautatawa in ahsantu ahsantum li anfusikum idan ka muna nama kuma kanka ka muna nama wa in asatum falaha Allah ce in kun kyauta kanku kuka ba idan kuka muna na Allah ya ce kuma dai akan ku ƙarshe dai karen da ya sha ƙwai a kan shi da ta kuma duniya babu wani irin abin da ba a yi ba a baya ya wuce duka maimaici ne ake yi a tarihi yu'idu nafsan tarihi yana maimaita kan shi ne a yi wannan ya zo ya wuce a yi wannan ya zo ya wuce a yi wanda ta zo ta wuce haka ne rayuwa a yi wannan al'umma su zo su wuce kun yi alheri kanku kun saba kanku shi dai alƙawalin allah gaskiya ne kuma iya na iya jiran kowa da aka ɗaɗa kar wani abu ya ruɗe shi ya rika jin cewa kamar yanzu shi yana wani abu yana saman dokokin ubangiji subhanahu wataala kuna makamancin wannan a cikin jijiyoyin da suke cikin jikinka aka taba jijiya daya tsayawa za ka baka iya magana baka iya daga hannunka baka iya wane ne za ka shiga cikin cikin kanka kawai jijiyoyin arzikin da ke sama nawa ne da da wallahi ji tsoron Allah subhanahu wataala kamar baka da kai ba kowa bane ba baka da wani matsayin da zaka ce zaka saba ma Allah subhanahu wataala in kai ma kai ne kan ji Allah kai da abin tausayi dan ka saba ma Allah sai mi kai wane ne mi aka aka yi ka an ka lasta da kai ba kowa bane ba gatanka da darajarka da kimarka a matsayinka na koma wani irin matsayi gare ka bin Allah shine darajar dan adam idan dan adam bai bi Allah ba bai da wata kima bai da wata daraja to wannan jagora ya zubbu anha kulla bi juhudin duk wani fandararre mai taurin kai mai gardama game da dokokin Allah subhanahu wataala da ayoyin Allah kenan wannan shugaban ya kama hannun shi saboda ita fitina idan ta zo haɗa al'umma take gaba ɗaya ta yi raskona ta yi gaba sai an je gobe kiyama ta tantance a ce a wannan shi ban da shi a wani gaban da ita a suwa ne ban da su da sauransu Allah ce ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba za su samu wanda suke zalunci kada a cikin ku ba sannan kuma wa ya'tani wa ya'tani bil ghaswi wal hudud shi wannan jagora shine wanda zai kula al i'tina'u kenan bil ghaswi da abin da ya shahi yaki da za a yi da sunan musulunci yaki da sunan da sunan musulunci saboda jihadi iya ɗaya daga cikin ayyukan da addini ya zo da su kuma ila an yarisa Allahu al-arda wal alaiha wannan hukuncin iyanan sai dai yanayin a yi shi a ce bai kama ba kuna makamacin wani amma hukuncin iyanan kuma duk lokacin da musulmi suka samu dama wajibi ne a gare su idan sharuɗan wannan sun cika su tashi su kare addininsu yanzu ka duba ka dubi tsarin duniya da yadda ake gudanar da ita wani mutum ne zai ce a kaza za a yi ba za a yi kaza ba ba shi halicce ku ba kasar nan ba tashi bace ba in kuka shimka ba shi ke hudo shi ba ruwan sama ba shi ke zubar da shi ba lahiyar da take gangan jikin ku ba shi ba ku ba haka ya ganku da zanen ku da ni'imomin ku can kas wanda ubangijin ku ya muku sai ci a shi bai yarda ba dole ga da za a rayu waɗannan abubuwan suna suna faruwa a cikin kasashen duniya ko ina a ce a ƙasa kaza ba ba a demokradiyya to demokradiyya tsarin wani ne tsarin wani ne tunda kai kayan naka ne ba bari ni in yi nawa idan kana takamanta kai kwakwalwa gare ka wadda ta ta baka matsayin ka taka wannan matsayin kai irin wannan tunanin to ni ma ba ni dama da kwakwalwa ta in yi tsarin da zai zama to daidai da inda ni nake rayuwa sai a ɗauko sistem ɗin wani waje sai a kura a wani waje sai a yi ta rikici ana ta hayaniya ba za a fahimci juna ba ba za a zauna lahiya ba zancen maganar ci gaba da wannan kamar shi saboda tsari ne na wani a wani waje inda shi yake gyara shi kuna makamancin wannan to da haka tsari na addinin musulunci tsari ne wanda yake tabbatacce ke zaune da gindin kanshi yanzu kasashen da suke kokan jirage suna hawan wasu kasashe ba su ji ba su gani ba da irin rikicin da aka yi tun daga misali kare yakin duniya na biyu zuwa yau rikicin da aka yi da kasashen da aka jewa cikin matsalar tashi hankali wasu aka raba su saboda entirin wasu kasashe a cikin kasar su kasashen da suke da enteri a cikin kasashen ku suna ubangijin ku waye ya ba su dama da yanci da izini na cewa su abin da suke so ne za a yi amma ku abin da kuke so ba zai faru ba yanzu kasar iraki da amurka ta shiga ta rushe ta ta ruguza ta ta kashe shugaban kasar ran sallan layya kasar musulmai wani walakanci kai wannan walakanci wani ta'addanci kai wannan ta'addanci me yasa daga cikin dawafir asbab din wai ana tuhumar kasar da cewa tana kirkira makaman nukiliya to makaman nukiliyar na akwai kasashen da suke da shi a duniya su wa ba su izini su wa ba su izini su su suka ba kansu izini to ku ƙasa ne wanda ita ma ƙasa ce mai zaman kanta kuma kun zo kun ƙirƙiri wata ƙungiya majalisar ɗinkin duniya an ce za a ihtiramu siyada za a yi za a mutunta mutuncin jagorancin kowace ƙasa da rashin katsalanda a cikin harkokinta da sauransu amma kuma abin da aka faɗi daban abin da ke zuwa yake faruwa ake gani al'adul waƙi daban saboda son zuciya musu ne abin da suka dama na su to duk inda aka kai aka kawo zalunci ne kuma baya da wama duk inda ka ga azzalimi ka tausaya mashi daga cikin tarihin da ake badawa na mutanen da suka yi mulki a ƙasar ƙasar falastin afon ba falastin ba andalus an yi wani sarkin da idan ɗiyan shi za su wuce wannan hanyar za'afaran turare kala kala kala kala masu ƙamshi ne za a kawo a hanyar da za su taka su wuce za ake zubawa amma rayuwa ƙarshe sai da suka koma boyi-boyi a gidan mutane suna wanke-wanke don a basu ƙamzan da za su ci a lokacin da suke waccan rayuwa sun taɓa tsammahani ko a mahalki ba za su yi mahalkin ca ba za su su irin rayuwar amma hutowar rana da faɗawanta ba abin da bai gadar wa adam ko mutum ya hankali in dai kana raye kai hankali duk abin da kake tsammani kana da shi ka tara ka taskance ka yi wane ne ka yi gaskiya ka bi gaskiya gurgudan hali tsakaninka da Allah subhanahu ta'ala sai ka wani duniya lafiya amma rikicin da yake cikin duniya da kalubalen da yake cikinta da irin abubuwa na bazata da suke cikin rayuwar nan Allah kaɗai san su kaga abu yanzu abun tsoro an jima ya zama abun tausayi kaga yanzu abu abun tausayi zuwa an jima ya zama abun tsoro babu abin da ba a gani ba ko ba abin da ba shaida ba haka rayuwa take da aka addinin musulunci tsari tsari gare shi tsari mai tahiyayyen tsarin da yake da alaka da abin da ya shayi in wani ya yi ta'addanci a kan hukuma Allah ci kurama sannan kuma jihadi a karar kan shi akwai jihadin daf'i akwai jihadin kare kai jihadin kare kai shine wani ya taso misali shigo gidanka yana so ya maka banna dole ka tashi ka kare kanka shi ne mazalla ke can man kutila duna malihi fa huwa shahid man kutila duna irdihi fa huwa shahid man kutila duna ahlihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyar shi mazalla ce yayi shahada duk wanda aka kashe shi wajen kare mutuncin shi mazalla ce yayi shahada mazalla ya mace su haka a matsayin shahada kaga jihadi ne amma jihadu daf'i ne kare kanka ne dole ka tashi kare kanka faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi mithlu ma'tada alaikum uzina lil ladina yuqataluna alla ce bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir an ba da izini ga waɗanda aka zalunta sarama kuma Allah game da ba su kariya Allah mai guna kai ba su kariya to haka addinin musulunci yana tafiya da tsari na abin da ya shahi jihadi saboda shine tozon tozon addini zirwatu sanamihi aljihadu fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ku zamanto karmami za ku zamanto abin tausayi za ku zamanto gusa ta gusa asai kamar irin sharar da ruwa yake ɗaukowa a cikin gada ka gayar ruwan yana wasa da sharar yadda ya gada ba haka al'umma za su waye gari suna wasa da ku ku al'umma musulmi wa yake ba da wannan labarin as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam sahabbai suke mamakin ba mu da yawa ne awa min qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah bin mu da yawa manzon Allah ya ce a bal antum kaseer kuna da yawa kuna da yawa amma yawa ne na tsintsiyar da batta shara ya'ani buk ku iya yin komi bal hasali da ku za a haɗu a riƙa ruguje katangan addinin manzala sallallahu alaihi yake cewa matsaloli ne guda biyu hubbu duniya wa karahiyatul maut son duniya da kin mutuwa son duniya zai kai dan adam ya diku dinahu bi aradin min ad-dunya qalil zai iya bayar da addinin shi ya masan yadda addinin shi saboda wani abin da bai taka kara ya karya ba da zai samu na rayuwar duniya me yake faruwa a yau kaga mutum yana magana ya san ƙarya yake waɗanda suke sauraron shi sun san ƙarya yake musu sannan kuma wasu za su yi bayani su kare wannan abin da ke karya ne kuma kowa san karya ne me yasa saboda duniya saboda duniya duk yadda kuka hauta kuka tahi sai ta kai ku tsakiyar kasuwa za ta huda muku wando sai ta daga ku sama za ta sako ku ƙasa wannan ɗabi'ar ta ne da halin ta ne haka take haka ta gada duniya ba kayan kayan kankamewa ba ne ba ka tsaya ka bi Allah Allah ruwa maka asiri ka kare duniya lafiya shine magana kawai Allah ruwa mana asiri wa ya'tani bil ghazwi wal udud ya kula da abin da yake ya yaƙe yaƙe da ake da sunan addini kaga waɗanda suke magana akan cewa jihadi ta'addanci ne kaza kaza kaza da sauransu dalle akwai al ahzab ƙungiyoyin da suke tashi su ce za su yi jihadi alhali ba su cika ka'idodin da ya kamata ba su cika na addini zaka same su da yawa su ma ɗan fitina ne ko kuma sa su aka gwada makamancin wannan amma jihadi asli da ake yin shi ana yin shi ne bayan bin wasu sharuɗa da dama wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya zayyana su to amma su kuma waɗannan ƙasashen da suke tashi suna yaƙan mutane da zimmar cewa so ake a kama ku tsari na demokuraɗiyya kamar da aka ma libya misali tsari ne nasu a dalilin shi sun yarda cewa kun yi laifin da kun cancanci a yaƙe ku amma kuma tsarin addini wanda shine tsarin ubangijin bayi sai a ce wanda ta'addanci ne ƙetar iyaka ne zahin addini ne kaza kaza da sauransu to wannan abin da suke tsoro shine abin da zai zo ya tafi da su wannan musulunci da suke tsoro shine abin da zai murkushe su ya nike su ya tattaka su ya fi sama su ya wuce haka fir'auna yayi yayi ta fama yayi ta fama yayi ta fama Allah ya nuna mashi shi ne al'azizul hakim Allah shi ne al'azizul mabuwayi al'hakim mai hikima wanda aka wanda zai zamanto dalilin zawal gushewar shugabancin nashi gaba ɗaya tun yana jinjiri ran ranar aihuwar shi Allah ya ɗauke shi ya kai shi gidan annabi ya kai shi gidan fir'aun ɗin shi annabi musa alaihi salatu wasalam tun ranar wari kai za ka kula da shi ka rene shi ka talallabe shi har ya kai inda zai kai kuma shi ne sababin rugujewanka Allah ke ana wurgo shi ta cikin ruwa Allah ce falta kaɓa wa alu fir'aun ya ce liya kuna lahum abubuwan wa hazana lamun aqiba kenan daga tsintansu Allah daga suka tsince shi ba Allah ya ce zai zamanto musu abubuwan baki wa hazana zai zamanto musu abun bakin ciki yana cikin zanen da aka aike shi Allah ya gama raskon labarin an ƙari kuma haka yi haka haka ya tabbata da ka ɗaɗa mai bi Allah shi ne kawai mafuta duk wani dabaranka da wani kalkilinka da wani lissahinka da wani tsare-tsarenka duka nawa mutum ya yi tsari ya yi lissahin ya yi kalkilin ya yi wane ne a cikin ƙibtawan ido Allah ya rushe lissahin na shi gaba ɗaya sai zama to abin duk ba yanda yake tsammahani ba da yake faruwa ko kuma abin da ya faru na duk shi bai ma tsammanin abin zai zo ya faru haka to wanda ta ce rayuwa in ka bi Allah ko da wani abu ya biyo maka baya na ibtila'i da jarraba a cikin rayuwa to baka da matsala ka san ba da son zuciya kai ba ka san ba dan ka muzanta ma wani kai ba ka san abin nan da kai kayi ne dan Allah kuma kana neman ladan shi a wajen Allah shikenan murzahan ba za ka zama wa ya'tani bil ghazwi wal hududi zai kula da abin da yake yaƙe yaƙe da za a yi da sunan addini sannan kuma wal hududi zai kula da abin da yake a tabbatar da duwan abin da yake da alaƙa da alhad shi ne haddi da za a yi mana za a zartar da wani akan za a zartar da wata doka akan wani to wannan shugaba shi yake da ikon ya zartar da wannan wannan doka mali ce wa fi'li ma'rufin wa tarki nukrin wa fi'li ma'rufin da aikata ayyuka na alheri ga dukkan mutumin da yake shugaba ne duk abin da zai aikata ya yi ƙoƙari ya nemi mashawarta na kirki waɗanda al'umma suke kallo addini suke kallo sanin sun san ya kamata ba suna duba abin da zai komo zuwa cikin aljihunansu ba ne ba ya zama to konsayen ka ne amma za su baka shawara ne akan abin da yake na kirki ba kawai ba abin da su suke gani ko suka ga dama ko suke jin daɗin shi to kaga idan ka zama shugaba wajibi ne fi'li ma'rufin aikata aiki wanda yake managarci sannan kuma wa tarki nukuri da barin duk wani abin da yake na kyama ne kai a matsayinka na shugaba kai ne mutum na farko da yake wajibi a gare ka kabar duk wani abin da yake na kyama ne shine malaki cewa anan a kazalika min salahiyatil imam iya daga cikin nagartuwan shi jagora alƙiyamu bil amri bil ma'arufi wan nahi anil munkar ya tsaya tsayin daka umarni da aikin alheri hani akan mummuna wannan wajibi ne akan mutumin da yake shugaba ya kula da addinin mutane ya kula da abin da ya shahi duk wani wanda zai kawo tasgaro ga addinin mutane ya yi maganin shi sannan kuma ya kula da abin da ya shahi jihadi ya kula da abin da ya shahi zartar da dokoki sannan kuma umarni da aikin alheri hani akan mummuna wannan aiki ne wanda yake kan jagora malici wa hada sayati lahu babun khasun wannan bayani akan umarni da aikin alheri akan da hani akan mummuna babi zai zo akan shi kebancece shi umarni da aikin alheri da hani akan mummuna shine abin da yake sa al'umma ta zauna lafiya imana ku yi kaza kan ku yi kaza abu kaza idan kuka zai cutar da ku a bangaren da ya shafi rayuwarku zai cutar da ku bangaren da ya shafi addininku kaza bai kamata ba kaza ya kamata ku aikata wannan shine abin da yake wajibi akan shugaba to idan bai yi ba kuma ya shirya abin da zai faɗi wa Allah subhanahu wataala don kula da wannan bangare aka yi hisba wanda ake cewa hizba yani waɗanda za su rika ɗawafi a cikin gari lungu-lungu titi-titi ko ina suna sa ido sosai duk wani mutumin da zai aikata wani aikin fasikanci a saman akan idanun mutane a hili to za su fi hukunci akan shi saboda me yasa saboda al'umma ta zauna lafiya saban Allah ka nace sai kai je ka kallabe kai tsakaninka da ubangijinka ne amma ba za ka fito kan titi ba ka rika shillanta banna abin da yake ba daidai ba ka rika shillanta shi ka shelanta abin da yake ba daidai ba kai ka aikata sannan kuma kana kamar kana yada abin saboda wani shi ma ya aikata zuciyar dan adam dama tana kullace da abin da yake rishin sanin ya kamata idan ta samu wani abin da zai tunkula ta akai to kaga tahiyar su kenan to duk abin da za a aikata na ba daidai ba addinin musulunci ya hana akan abu to karar ayi shi fasikanci na zinace zinace a shaye shaye a wani abin da yake da alaka da ayyuka na banza ne a cikin gari duka wajibi ne kowa ya kame hannun shi kare aikata wannan sai Allah zuwa wata albarka ta musamman a cikin ƙasa Allah zuwa ku albarka ta musamman a cikin garin da kuke rayuwa a ciki amma idan kuka ketare waɗannan abubuwa duk kuka iya to jiki magani za ku ga ga abubuwa nan kamar kun yi ƙarfin su sai su gagare ku a cikin rayuwa Allah kiyaye wa fi'li ma'rufin wa tarki nukul aikata alheri da hani akan abin da yake na ba daidai ba a hana mutane kar su aikata wannan kuma a cikin kowane waje a yi taɓa murnin mutane akan su aikata alheri su zamanto mutane nagartattu mutane kirki mutanen arziki su more wa duniya su more wa lahira sannan kuma su bar abin da yake ba daidai ba malaka ta wa nusri mazlumin wa qam'i kufri wa nusri wa nasri mazlumin aikin shugaba ne taimakawa mutumin da aka zalunta ina ka zalunce ka ina za ka ta yi ƙara za ka kai to wajibi ne idan ka kai ƙara a kula a bi maka haƙƙinka sau da ƙafa a tabbatar da cewa wannan haƙƙin ya mutu amma daga lokacin da aka sa san rai a ciki ko kuma juya abin da yake gaskiya kuma ba gaskiya ba ko kuma aka zo aka sa wasu tsare-tsaren da za su hana mutum yana ji yana gani an zalunce shi amma babu yadda zai saboda hawaji saboda irin shamaki da aka sa an kawo wasu abu dokoki an gindaya wanda duk yanda zai yi ba zai iya kaiwa zuwa ga haƙƙin shi ba kana ya hakan wajibi shugaba ne tabbatar da cewa duk wanda aka zalunta ƙara na fari da zai yi kawai an biya mushi an biya an mushi maganin wannan zaluncin da aka mushi amma ya zama to ana zalunci kowa ya shiru ana zalunci waɗanda ake zaluntar nan babu wanda yake taimaka musu to hu ubangiji subhanahu wata'ala ba kyale wannan al'umma zai ba sannan kuma wa qam'i wa qam'i kufri da matse abin da ya shafi kafirci duk abin da ke kafirci ne a takure shi a dunkule shi waje guda a yi kokari a yaƙe shi in ma akwai shebar wajen wani duka aikin wane ne aikin shugaba ne sannan wa akhdhi malil fai'i wal kharaji wa nahwihi wa sarfi fi minhaji wa akhdhi malil fai'i da amsar dukiya ta alfai'u idan aka ce alfai'u shine malai ce almuradu bihi mawaridu baitil mali min aljizyati allati tukhadhu min ahli dhimma shine kudade na ƙasa kenan duk abinda yake na ƙasa kenan wajibi ne ga abinda yake shugaba ya kiyaye shi sannan kuma shi alfai'u shine akwai mutane a tsarin musulunci da aka daula islamiyya misali waɗannan mutanen kafurai ne ba addinin guda ba za ku iya alƙawalin zaman lahiya da su amma da sharaɗin akwai abin da za su rika badawa na karo saboda aiwa fai'u da za su bada saboda wannan abin da za su bada shine irin hidimar da za a musu na samar musu da tsaro morewa abubuwan da ake a cikin garin zaman lahiyar shi kazan shi to su kuma su bada wani abu mukabil din wannan tun suwa musulmi bane ba wa akhdhi malil fai'i wal kharaj idan ka ce al kharaj kuma shine ma yu'khadhu ala amwalil kuffari idza tajaru fi biladina kahuri idan yazo kasuwar mu ya shiga yayi kasuwanci to sai a dauki haraji harajin da za a amsa daga wajen saboda yazo ya amfana da kasuwar mu to kuma kahin ya huta sai ya nasa a cikin aljihu gwamnatin kasar mu sai ya nasa wani abu kayan haraji sai an ba da fai duka wannan wajibi ne shugaba ya kula sannan kuma aka amsa a kiyaye su a yi abin da ya kamata da su sai ce wa na hauhi da wasu ƙohohin dukiya makamantan wannan wanda ake samar da wannan dukiya shugaba shi zai kula akan amsan wannan sannan kuma shi zai kula akan sarrafa su cikin abin da ya dace malika wa sarfi a sannan kuma sarrafa wannan dukiya fi minhaji a cikin tsarin da yake na addini ne ay yasrifuha fi masalihil muslimin bi ma'ana dukiyar da zai amsa to ya sarrafa wannan dukiyar a cikin abin da zai gyara al'umma musulmi a kaza ake bukata al'umma suna bukatar kaza a cikin aljihun gwamnati akwai kaza ba a ce a ba mutane kyauta ba a sayo abin ya zama to ya zo talaka da sauki ya zama to a su wannan dukiyar da ake tarawa al'umma suna da daman da za su tsororci wannan dukiyar su fahimci inda aka sa gaba a kanta wannan wajibi ne ga dukkan mutumin da Allah ya bashi shugabanci haka idan kuma ya bari biye ta salwanta to zai tsaya gaban Allah ya bada raskwana ya aka ta salwanta kadago ta salwanta dala 100 ta salwanta shika haka abin da ya haura ya sai miliyan rika duka sai an yi raskwana su an yi lissafi tsaf a gaban Allah wannan ina yi wannan ina yi wannan ina yi wannan ina yi shi yasa daga cikin halin magabata mutum za a nema a ba jagoranci zai bar gidan shi ya bar iyalin shi wani ya ɗauki iyalin shi wani ya bar su ya kauɗa ya shiga duniya ba wanda ya san inda yake saboda yana jiye wa kanshi tsoro amma mu kuma ayyuka haba haba muke mutum zai haba haba akan cewa so yake a bashi jagorancin alhali kuma la'alla ya san kanshi cewa shi rauni gare shi ba zai iya kulawa da amanar da aka bashi ba kada sai hallaka ya hallakar da kanshi akan wani abin da bai taka kara ya karya ba da daukan duniya duk yanda ka more shi duk yanda kai wane ne karewa zai in shi bai kare ba kai za ka kare ko kuma ya zama to kai baka kare ba shi bai kare ba amma kuma wannan bakka da ikon amfana da wannan abu saboda ka kai wani mataki a cikin rayuwa na la'alla duk wani abu morewa rayuwa duk sai a mera ka dan kauye abincin da zaka ci ma sai da hada kan dawo gona a ce in za ka shi to dole sai wagga saboda sunancin duka akwai kaza akwai kaza in ka ci kalubale ne ga zaman lahiyar zaman lahiyar ka da lahiyar gangan jikin ka ba ila zalika zaka mutum kar ya bata maka shi lokaci ka sabbara zuciyar ka ka danne ta ka bata hakuri idan baka ci ba ba abin da za yi abin da kuma ka san bakka iyawa kaka amsa istarahta wa arahta kai ka huta kuma ka hutar da jama'a to wajibin shugaba ne ya sarrafa wannan dukiyar a cikin masalihul muslimin yasrifuha fil jihadi ya sarrafa wannan dukiyar a harakan da ya shahi jihadi wa tajhizil ghuzati fi sabilillah wanda za su tahi yakin su a shirya su daga cikin wannan baitul malin na ƙasa ya sirifu haliman ya kumuna bi a'malil muslimina wa ya tafarrahuna li a'malil muslimina kal qada'i wal ifta'i wal imamati wat tadrisi ya dauki waɗannan kuɗaɗen harakan da ya shahi lahiya harakan da ya shahi sante harakan da ya shahi education harakan da ya shahi wane ne waɗannan kuɗaɗen a daddatsa kowa wanda yake ma al'umma hidima a bashi a cikin wannan kuɗin iya hidimar da yake wannan shine wajibin mutumin da yake shugaba ya kula da wannan kar ya bar al'ummar ta tozarta ta kaskanta ta walakanta a dalilin cewa dukiyar ba a sarrafa ta yadda ya kamata a sarrafa ta ba sai ka ga harkar ilimi kan ji alai harkar lahiya kan ji alai sai a hankali yani ba wani abin da yake tafiya yadda ake bukata shi lasiya ba abin da yake da alaka da karatu duk al'ummar da batta karatu al'umma ce wadda abin da yake wajibi a kai a zo a kalle ta a mata kabbara hudu irin wanda ake magawa saboda yadda gawa ba za ta yi wani amfani ba tun da ya mutu haka wannan mutanen ba za su ma kansu wani amfani ba to mun kuma yau mu duba maga tsarin da muke tafiya a kai me matakin ilimi akan mu wani irin kimtsi gare mu tun daga abin da ya shafi sama har zuwa ƙasa su shugabannin wani irin kimtsi ya kamata suka suka yi akan wannan bangare sannan ko mu a matsayin mu na talaka wani irin kimtsi muke a wannan bangaren mu ba yanzu ka duba kaga ga sunan makarantu ne wanda aka yi ra'ayi bari magana abin da shafi karatun addini wanda dama wannan sai illa man rahimar rabbuka wa qalilun ma wancan kin da kowa can ne yake so yake so ya kai wani mataki matsayin da zai kai kaza ya kai kaza ya kai kaza shi ma ka je ka ga yaya abin yake tafiya kuma wa bil akhassi jihar da magana idan kai ga zama ya kare abin yake badawa abin bai da dadin saurare menene matsalar karatu ne ba yi karatu ne ba yi yaran nan da kuke ga suna guje-guje suna zuwa lakwal ƙarfe bako da rabi da minti arba'in kamar za su tare ganin nan bakin iya hidimar kenan in suka ta a kashi ɗari da wahala a samu kashi ashirin da suke abin da ya kamata shiriri ta hayaniya ka abubuwan sai a hankali don mutumin da yake koyawa ya san matsalar da take ciki kuma duk wanda yake cikin lakwal ya san abin da yake ciki na farko aslan laisu musta'idina li akhdhi al-ilm yaro za ka ga kwata kwata dama da yazo ba dan ya dauki wani ilimi bane a yanda yazo daga gidan baban shi haka yake so ya koma ko kalma ɗaya bai so ya ƙara a yanda yake jiya yanzu yayi sati guda yana zuwa lakwal in ka zo satin sama ma haka zaka same shi ba abin da ya karu awa nawa yayi na karatu a cikin abokan da ya tafi amma kalma ɗaya bai ƙara ba sai sati ya zarafal ya dawo tana zuwa tana zuwa ta sami miji kuma ta aure ko tsaya kuna a lakwal take wace muku lakwal take zuwa da suke suna zama wallahi mafi yawancin su Allah duk mutumin da yake da yake mu'amalanta su ya san haka yake faruwa kaga mutum ya zauna dun ba su da yake gane ko wani bai gane kuma dama bai zo ba da ya gane Allah kiyaye to shi kuma dole karatun nan sai an yi shi in duniya ake so to dole an yi karatu babu yadda za a samu a irin tahiyyar da ake na cewa kowa zai abin da ya ga dama aka barkatai kawai malam kaga suna zuwa suna zawwa ba tare da karuwa da wani abu kuma sun ki ajiye hankali suna kansu karuwa Allah ma muna sirri amma akwai kalubale mai yawa a gaban mu kwarai da gaske saboda harkar ilimi dai haddis wala haraj wani abu ne wanda gaskiya sai a hankali sai a hankali a daidai lokacin da kuma ilimin ba mu zo mu ga menene muke koya abinda ake koyawa a karan kanshi abu ne wanda an yi ittifaki an yarda abu ne wanda akwai matsala a cikin shi kuma wannan maganar ba ni na faɗe ta ba wa shahida shahidun min ahliha iya nan a cikin libur inda aka rubuta ake koya ma daga cikin matsalolin kasashen da aka ba su 'yancin kansu akwai mufarrat program inda ake karantarwa program ne wanda layun tishi ma'ana ba a samun natija a tare da shi su suka kuma iya na abuci to a sake shi mana tsare-tsare ne waɗanda sai a hankali kai ka kasa gane me ake so yanzu misali ka duwa ga yaran da suke zuwa premier suna zawa lesson in 15 minutes 30 minutes ba da za ka ji ba da ce mai kana sai ne yanzu daga sahiya da sahiya da maricin nan suka sai suka dawo sai su yi wajen maciyar goma sha wani abu aka yi wannan aka ɗoro wannan ta shahe wancan aka yi wancan aka ɗoro wancan ta shahe wancan aka ƙarshe su tuba komai Allah kiyaye akwai matsala gaskiya shi ne za a ga kan shi ala an kwaso su an kasu cesium ba su irin su sunansu ba duk wani malamin da ya taɓa karantarwa a cesium ya san da wannan matsala akwai idan ka zo kai muraƙaba ta farko da yabuwar ta fari in kai idan ka karanta wanda ka iya karantawa wajen ba su takardunsu to sauran sai dai ka ajiye sai kowa ya zo ya ɗauka ce ni ne wani sai ka yi relemi haka ake wallahi na kiyaye yanzu allah ina ga allashe su wallah katarbizinaf ne cesium da aka yi a nan wanda sai su franco a nan ta birni cesium goma sha wani a da aka zo sankiyam sun zama kalasa biyu goma sha wani abta kuma biyu kenan biyun da ka kadarta a ce biyu sun yi fase biyu sun yi da dubli ina sauran suke babu waɗannan matsalolin akwai su kuma suna buƙatar dole ne al'umma ta zauna kamar ta sanya yaya ne za a yi a magance waɗannan abubuwa saboda in suka ci gaba wannan faman da ake da matsalar da ake fama da su bangaren rashin tarbiyya rashin wane ne duka ya tsayar alaƙa da waɗannan abubuwa yara sun ɗauki manhajin cewa su za su jagoranci kansu ba wanda zai ce musu ƙala ko kuma ya taso ya zo da kyar ya samu ya rarrafa ko ya samu birimi ya je misali lisai ya je terminal ya tike a nan ya kasa wucewa ya buga ya kaɗa ya raya abin ya gagara to waɗannan matsalolin suna nan burjika a cikin al'umma kuma wallahi dole ne al'umma ta buje su da idan basira idan ana so al'umma ta kai inda kamata ta kai wannan iya daga cikin haƙƙin shugaba wa nasbuhu bin nassi wal ijma'i to anan malam zai mana bayani akan abin da sha nasbuhu a dora shugaba bin nassi ta hanyar nassi ta hanyar wani rubutu mana kai shugaba ne sai ka ce in na mutu na dora wani a tsarin musulunci wannan yayi duk wanda ya rubutun cewa in na mutu wane ne shugaba to ya ɗoru abin da ke kanmu mu wajibi ne mu yi biyayya ga waɗanda aka ɗora wanda wannan haka ya faru a lokacin abubakar siddiq ya jagorantar da umar ya ce in na mutu umar jagorance ku aka rubutu aka haka nan ana abubakar yana mutuwa automatikiyar umar ya zama to shine shugaba shine ma ya ce wa nasbuhu bin nassi sannan kuma wal ijma'i ijma'i shine al-ikhtiyar to ikhtiyar da ake a tsarin musulunci da ake zaben shugaba ba zuwa ake ba kowa a ne karta zabe a zuwa ne za a sa ɗin mutanen kirki da suka sa abin da ya kamata a rayuwa da addini su bincika a cikin anguwan da suwaye da tijawa mutane nutsatsu da suka san abin da ya kamata babu sarrai suna kiyayewa gwargwadon hali sai a zaɓo irinsu a garin da magarin a zaɓo irinsu a garin maraƙi a zaɓo irinsu a ina ne yanzu shugaba daga shugaba nan ya safka ko ya mutu to wannan mutanen da aka wakilan nan su kaɗai za su yi zaɓe haka ake a musulunci wanda umar lokacin da ya zo mutuwa haka yi ya kafa majalisun shura wanda su ne ulul ahlami wal nuha mutanen kirki mutanen arziki ya ce da wane da wane da wane da wane da wane ku zaɓi shugaba haka waɗannan wane da wane suka haɗu suka zaɓi usman ibn affan ya zama shugaba to wannan su ne mutanen da za su yi zaɓe ba kowa ba a zo amma a ce ƙuri'ar limamin garin da magaram da ƙuri'ar wata mace mai zaman kanta a ce duk matsayinsu ɗaya kaga wani ai ba adalci bane ba lattijo wanda ya san ya kamata da yaro mai ɗanyen kai ɗan shekara sha takwas wanda yana gaba kowa a matsayin bai isa ba ko aka ba shi a shanin kunna maganin wuta sai a ce duk ƙurasu iri ɗaya ce matsayinsu ɗaya wanda shi ne tsarin demokuraɗiyya to tsarin musulunci ana zaɓa wal ijma ta hanyar al-ikhtiyar ikhtiyar inna kuma wasu mutane ne za a keɓance su za su yi wannan zaɓen hanya ta uku wa qahruhu wani mutum ne kawai ya taso da makami ya rika yaɗan al'umma har sai da ya kai ya ɗare sama kujerar shugabanci daga ya ɗare to kuma wajibi da kuma shida wajibi da kuma shida in dai daga an ayyana cewa a wane ne shugaba ko kuma ya hau shugabancin nan saboda ƙarhin ya zo da ƙarhin bindiga ko da ƙarhin wane ne in dai aka ayyana aka ce shine shugaba to kuma dole kuma shigayya babu zace a ta ga hanyar da ya zo ko hanyar da a daga an ce shugaba ne an kare shine yace wa qahruhu malai ce fa hul an al-khida' ka huta daga dukkan wani abin da yake yaudara ne kenan abin da zai zama to sabanin wannan bayan da na maka yace wa shar'uhu sharadin shi wannan shugaba al-islam wal hurriya adalatun sam'un ma'ad ma'addariya shar'uhu al-islam ya zama musulmi hurriyatu ne zaman to da ba bawa ba adalatu ne zaman to adali ne sam'u ne zaman to yana ji yana ji ba sai an rika mushi imla'i ba yani wani zo ya rika mushi kwatamce ana ce ai wannan kaza ne yace a ji a samu kuskuren fahimta tsakanin wanda ya magana da mai tarjama a samu abubuwa ma'addariya tare da kuma sani addariyatu shine sani kene zaman to kwararre ne yana da masaniya akan wannan al'amarin mukallafan ya zamanto ya balaga za khibratin ma'abucin a khibra yana da gogewa a harkar shugabanci wa hakiman kuma mutum ne wanda lalle hakiman yana iya yin hukuncin nan kuma hukuncin da yake cike da adalci malice idan aka samu irin wannan shugaban fakul muti'an ka zamanto mai da'a amrahu ga duk umarnin da yi fi ma amar a cikin umarnin da yi malam ya kulbi munkarin matuƙar bai yi umarni da wani abin da yake munkari ba ne ba malam yake cewa fayyuk tazar a lokacin sai a guje wa abin da ya umarni na munkarin nan ba za a yi kira shi ba a wani shi ne ƙarshen wannan fasali sai fasali na gaba al'amur bil ma'ruf wa nahi anil munkar to akwai saura kenan a tsallake shi ne akai yawwa malaki cewa an ya kuna min quraishin aliman ya zamanto daga daga cikin fifikun da ake bukata shugaba ya keɓanta da shi idan aka yi katalin misali ga wani bakuraishi ya tsaya kuma wannan bakuraishin aliman masani ne mukallafan ya kai matakin da alƙalami ya hau kanshi za khibratin iya da gogewa a harakan mulki wa hakiman ya kai inda zai hukunci to sai a gabatar da shi akan wani wanda ba shi ba amma sai in ya kasance mai imani mai tsoron Allah tunda akwai da sai wani suka zo akan haka da waɗannan bayanai da malam ya gaba daya kasancewar lokacin ya dare insha Allah ta'ala anan zamu dakata sannan kuma wani uzuri na bulaguro ya kama ni kenan insha Allah sati mai zawwa karatu zai kasance tare da malam Abdulsalam Lawan limamin masallacin Juma'an garin malam na Ahlus Sunnah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله